بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren ashirin da tara ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin sha biyar ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na hamsin da ɗaya cikin jiragen darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله بيجي يغفر تامسا ابن تيمية يا رسول شكرا تدري بكوي da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi na as-siyasatu shar'iyya yana karantar da mu ne fikihun musulunci game da tsarin shugabanci da gudanarwa da irin nauyin da ke kan shugabanni da su da mabiyansu Allah ubangiji ya samu dace idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami ibn taymiya Allah ubangiji ya gafarta mishi a inda yake mana darussa akan wato hukunce hukunce da dokoki waɗanda suka shafi laifuffuka da ake iya samun mutum ya aikata muna magana ne akan laifin kisan kai da sata da fashi da kidnapping da makamantarsu abinda a larabce malaman fiqh suke ci mishi al-muharaba wato wanda ya dauki makami ya auka wa mutane dan ya kwace musu kuɗi ko ya kwace musu yancin su ko lafiyar su ko dan ya sace su a biya shi kuɗin fansa da abubuwa ire-iren waɗannan za mu tashi a shafi na ɗari da goma sha ɗaya a inda malam yake cewa wa man usira minhum uqima alaihi haddu الذي يقام على غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها وأكثرهم يأبون ذلك ومن أسر منهم wanda kuma da aka kama shi da ran shi daga cikin wato su almuharibun din yan fashi ma kama wani daga cikin su jami'an tsaro suka kama shi da ransa uqima alaihi haddu allazi yuqamu ala ghairihi za a tsayan masa da irin haddin da ake tsayan ma waninsa mai irin wannan laifin wato irin abun da aka ambata na kisa ko tsirewa ko a yanke hannu da kafa da makamantansu wa min fuqaha a cikin malaman fiqhu akwai man yushaddidu fihi wanda yake tsananta magana game da abin da ya kamata a yi wa kamammun yan fashi hatta yara ganimata amwalihim wa takhmisaha har malamai ma suna ganin wasu daga cikin malamai suna ganin idan aka kama dan fashi to abin da aka samu a gidansa ko a account ɗinsa na banki ko a wata harkar kasuwancin da yake yi na dukiyoyi da kuɗaɗe da ya zama ganima kuɗin gwamnati a ciki kuma har za a cire kumusi za a cire ma waɗanda suka je wannan aiki na kama shi ɗaya bisa hudun ganimarsu ɗaya bisa biyar kuma na gwamnati ne kamar da aka san tsarin ganima a musulunci wanda suka yi wannan magana daga ciki akwai abu yusufa ɗaya daga cikin manyan malaman a mazhabin hanafiya kenan wanda yake cewa abin da aka kama na daga makamai su ne za a karɓa a matsayin ganima sannan a sauran hanafiya kuma suke cewa ba za a raba ganima ba ba kuma za a maimai da dukiya ba amma za a yi isdarinta kamar za a yi freezing ɗin dukiyoyinsa har sai ran da aka gamsu cewa ya tuba sai a mai masa wasu malaman kuma suna ganin a kai tsaye kawai za a rabe wannan dukiya ne a matsayin ganima a wato giwa ta faɗi akwai wanda suke ganin kuma cewa za a yaƙe su amma ba za a yi amfani da makamai na ƙare dangi wajen yaƙarsu ba kamar a wurga musu gurnet ko bom ko kuma a ainihin kona inda suke ko a fasa jirgin ruwan su idan a cikin jirgin suke da duk wani abu da zai iya sa su halaka su gaba daya da su da waɗanda ba abin bai shafa ba kamar da Allah misali yake cewa wala rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taɓa'uhum fa tusibakum minhum ma'aratun da gaira Allah ya hana a shiga ƙasar Makka a yaki saboda a cikin ƙasar Makka akwai wasu mu'minai waɗanda a, musulmai ba su san su ba to haka idan aka je misali aka samu wani sansani na 'yan fashi ko wani ƙauye da suke a ɓuya a ciki to kar a ce bari a ƙona duka garin ko a wurga wa duka garin bom kowa ya mutu har da abin da ake ce ma collateral damage ba musulunci suna ganin haka bai dace ba domin haka zai sabbaba da a halaka a cutar da wadda bai je bai gani ba suka ce sai in hakan ya zama larura ba yadda aka iya a musulunci ana so a tsare rayuwar duk wanda bata cancanta rayuwa a kashe ta ba babu irin wannan sallamawar a ce ai collateral damage ne a kashe su da su da waɗanda suka yi laifin sa tashi a lahira kowa ya bayani wannan yana faruwa ne kawai a cikin wato annoba ko wani ibtila'i da Allah ya mutane wanda ba aikin mutane ba kamar ruwan sama ko girgizar ƙasa ko gobara ko tashin wasu ababe masu tashin babamai amma ɗan adam da kanshi baya halarta gare shi ya sababa wasu ‘yan adam irin wannan musiba kamar a ce to bari a buɗe wani idan ruwa ko wani dam duk ya cinye garin tunda sun ki fitowa daga garin ko a ce bari a koma inda iska take a cinna wa ƙauyen wuta duk wanda ya saba wa ladabin addinin musulunci game da yaki Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa wa amma idza tahayyazu ila mamlakati ta'ifatin kharijatin ala shari'atil islam idan ko suka koma suka samu matsuguni suka samu mafaka a wata ƙasa ko wata daula ta wasu mutane daban waɗanda su ma suna yi ma shari'ar musulunci ta waye ba sa cikin shari'ar musulunci ta ba sa cikin gwamnatin musulunci wa a'anuhum alal muslimina kuma waɗannan mutanen ƙauyen kogar suka taimaki 'yan fashin akan musulmai kutilu ka qitalihim to anan ya halasta a yaƙe su kamar da za a yaƙi 'yan fashin idan suka je suka shiga wani ƙauye sai mutanen ƙauye suka ba su kariya suka ɓoye su ko suka shiga wani gari ko suka shiga sansani na wasu mutane sai suka ba su kariya yanzu sun haɗu kenan akan yi wa al'ummar musulmai tawaye da fito na fito to a irin nan dukkanin su za a musu hukunci da ina fata mun gane wannan wajen ya kasu wa amma man kana la yaqba'u tariqa walakinahu ya'khudhu khaffaratan khaffaratan aw dariba من أنباء من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا نخاس مكاس عليه عقوبة المكاسين yace amma wanda aka samu la ya kafa tsariq shi baya yin fashi da makami lakinnahu ya'khudhu khaffara bil kha sai dai yana ansan jangali yana ansan wani rabon ko yana ansan alheri irin da za ka ga misali jami'an tsaro ne sun tsaya ko kuma suna ma gyaran hanya ne ko kuma suna ganin nan hanyar ta wuce ta cikin ƙauyensu kamar yadda yan kudu suke sai su taru su yanka rasidi ko kuma su rike makamai su dai ba za su kwace muku kuɗi ba amma dole sai kun biya za ku wuce irin waɗannan wannan to su ba yan fashi bane amma suna an san kuɗi a gun abna'u tariq abna'u sabil akan agun matafiya alal ru'us masu tafiya da kafa waddawab da masu tafiya akan ababen hawa wal ahmal da kuma masu kaya wato ru'us za su kirga ku nawa ne sai ku biya kudin wannan dariba din wannan harajin ko kuma a kirga yawan kayan ku ko nauyin kayan ko yawan kilo da kuke da shi ko yawan ton da kuke da shi kamar da ake masu kawo shanu masu kai shanu ko masu kai raƙuma ko tumaki ko masu ɗauko kayayyakin masana'antu ko kayayyakin noma da makamantansu ba ga dole suke bin hanya sun san wannan irin wannan yace fa haza nakhasu to wannan hukuncin shi ɗaya da hukuncin mai sai da bayi shine nakhas asalin nakhas shine mutumin da aikin shi sai da bayi a kasuwa ko wanda yake sai da dabbobi za ga galibin su azzalumai ne shi yasa ya kwatanci da zuwa nan masu sai da dabbobi da masu sai da bayi a bisa ɗabi'ar su azzaluman mutane ba su jin tausayin wannan kayan kasuwancin nasu za ka ga sun masaniya ɗaurin tankila wata za a kwance ta mata kasa motsawa za su yi mata abin nan shaida da wuta ne da karfe ne da menene da bulala su ba su damuwa haka kuma yadda ake ma shanu din nan da awaki ake gurga su a sauke su a yi wane ne to kuma haka ake mutane yayin da ake safarar bayi za a bayi ana musu lamba sai an sa karfe yayi zafi a wuta za a dudduna musu don a musu lamba a gadon bayan su ko a duburin su ko a ina ne haka kuma za a yi musu dukan kawo wuka idan suka nemi su gaddama shi sai ya ce wa fa hadha nakhasu wannan azzalimi ne kamar mai kiwon mai sai da dabbobi ko mai sai da mutane makasun a ɗaya yake da masu karɓar rabin su masu karɓar rabin kuma dama alaihi uqubatul makasina za a yi musu uquba irin ta makasawa ta masu karɓar rabin mai karɓar rabin na lokal gamban ne ko na kasuwar ƙauye ne ko na tikka ko na yan haɗi ko mai bi gun masu a da masu kera su bashi ko mai zuwa gun mahauta ana yayyanka mishi nama ko ana cire mishi wani abu a jikin a jikin a jikin dabbobin da aka yanka sakamakon yankan da aka yi ko mai bi shago shago yana karban rabin sawa'un yana karba ne da sunan gwamnati ko da sunan wata kungiya ko da sunan wata hukuma duka hukuncin sa ɗaya ne jama'a haka wanda da yake jin wannan magana idan aikin shi ne ya kamata ya kokari ne ma yake ba shi da sana'a mai kyau kuma a cikin hadisin muslim wanda malami zai ambaci a hadisin bari mu bashi ya ambata tukuna kama mushi shige ki zai ambaci hadisin zaka ji me yasa ake kwatance da wato makkasu ne an san dan rabon a matsayin mutum mara mara mara arziki kuma daga cikin mutanen da suke da mafi girman azaba a lahira me yasa zaka ji daga malam zai ambata yace wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi jawazi qatlihi irin wannan mutane da za su zo su tara hanya a ƙauye suna an sarrafin da ƙarfin tsaye a mutane ko su zo kasuwar ƙauye tana ci a garin su ce sai an ba su ko su kansu yan rabanin na gwamnati wanda wani mara fitin nashi daban na gwamnati daban a bakin din da ake an sarrafin din da ire-iren su malaman fikihu sun yi sabani akan an kama su idan asalin hukuma wadda take da hukunci ta kama su shin ta kashe su ko ta kyale su walaysa huwa min qubba'i tariq tabbas dai shi ba dan fashi bane fa inna tariqa la tanqatu bi dan hanya ba ta yankewa a sakamakon abin da yake mutane za su gaba da wucewa suna barwa suna Allah isa ma annahu min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati haji magana tare da cewa fa shi makasu shi dan rabon mai an san kudin rabon to azaban shi a ranar alkiyama tana ɗaya daga cikin azaba mafi girma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ghamidiyya magaji magana har san da annabi alaihi salatu wassalam mun karanta wannan hadisi a baya na kissar wannan mata da ta yi zina alghamidiyya ta tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ta yabo game da tubar ta yake cewa laqad tabat tawbatan haqiqa ta yi tubar da law tabaha sahibu maksin da a ce mai rike da rasidin rabano yayi irin wannan tuban la ghufira lahu da an gafarta mishi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sana'a muhura sana'a ce jama'a amma yanzu aka baka shugaban rabonu sai ita maka murna a ce kai ne shugaban hukumar tara rabonu kai ne shugaban zalunci kenan za a yi ta maka murna kuma nan da nan za a ga kayi arziki kana siye filaye da gonaki da manyan dogayen gidaje kana kafa gidan gona can gidan kifi can kana siyan tireloli duk mata da ka gani kana so ko jibile aurenta zaka zaka kwace ta a nan saurayi ka biya duk abin da ya kashe ka tura shi umara in ya ka tura shi gidan yari ba ka suke yi ba to irin wannan sana'a da ba mummunar sana'a ce nawawi da yake sharhin wannan magana ya ce me yasa aka ce yana daga cikin mafiya girman azaba ya ce likasarati mutalabatin nasi lahu saboda yawan alhakin mutane da ke kan shi kowa anan zai ba da shaida akan wannan magana musamman idan kana yan surat ne ko kana da keke mai kafa ukun nan ko kana bin hanyoyi kana kai tumatir kudu a cikin mota irin wannan da ake yi yanzu din nan J5 da makamantansu ko kana daukan sharu ko kana daukan fasinja kana bin hanya ko kana da rufar kasuwa a wata kasuwa ko kana cin kasuwa kauye duk wanda yake wannan ya sani ya san irin irin haƙoƙin mutane da ke hannunsu ya ce wa zalamatihim da Allah ya isa mutane da ke kansu shine zalamat Allah ya isa da ke kanshi wa takarruru zalika da kullum ana maimaitawa yana cewa an yi dubu ta fi dubu kai ma ƙarawa za ka yi ko ba ka suke faɗi ba ya ce wantihaquhu linnasi da cin mutuncin mutane da yake wa akhadhi amwalihim bighairi haqqi da ɗaukan dukiyar mutane ba da haƙƙi ba yace wa sarfiha fi ghairi haqqi da kuma juya ta ba akan gaskiya ba zai karba akan zalunci kuma ya juya ba akan gaskiya ba ya karba ya suci mutane bai ko ya kai wa gwamnati goma zai da kai mata bai ta gwamnati dama yayi nashi rasit din sai ya gama tsarar nashi sannan zai sanar gwamnati in ya samu dubu takwas dubu shida nashi ne na gwamnati ya dubu biyu sannan ko ba zai ansa cikin mutunci ba ba zai ansa abin da aka ce ya ansa iya nan ba wani zai ansa ya ƙara ansa a gunka ka makala ta yage ya ce bai daba sai ka ƙara biya ko ya ce ta jiya ci ko ya zage ka ko ya ɗane kan motar ka yana maka yana maka shouting ko ya sa addika da gudu kai hatsari duk ka wannan yana cikin mene yana cikin a Allah isa da take faruwa yanzu waɗannan da 'yan karota da kastiliya da wane ne da ire-iren su duk ne ba sa yin wannan ai duk suna yi duk wannan zalunci suna yi shi kwanaki aka nuna wani sai da ya gara haka aka markaɗe shi ya ɗana wata mota aka tafi da shi da gudu aka shiga cikin rintsi aka goga shi a jikin motoci ya faɗo ya mutu kullum ana yin irin wannan suka haɗu da wanda suka yi da rashin hankali irin nasu a yi dambe a yi faɗa wata rana na je jigawa hakisa aka yi ina garin dutse ranar haka ta faru tsakanin a wani wajen suke cewa investment house akwai tasha a wajen tsakanin masu an sayarwa na rabanu din da wani mai mota ya ki bayarwa ya mika motar shi suka hada shi da ina jin kuɗin civil defense ne ko yan wani abu ne suka harbe shi Allah ya ajalin shi a wajen kaga abu ya ke mama to duk irin wannan yana faruwa da ire-iren su da haka aka ce suna da tsananin azaba ranar alkiyama wanda zai zama aikin shi karɓan kuɗaɗen mutane ba da gaskiya ba to me yasa musulunci ya hana irin waɗannan abubuwa saboda akwai tsari na duk wanda yake kasuwanci idan kasuwancin shi ya kai ya fitarwa da al'umma kasanta yana ba da zakka in ya ba da zakka shikenan ya gama biyan abin da ke kan shi idan rumfar kasuwa ce ya kama ya biya kuɗin kama rumfar kasuwa idan tashi ce ai siyan wajen ya gina to dan me za a ce kullun kamta sai ka ba da wani kuɗi wannan zalunci ne da ba bisa dokar musulunci isa musulunci ya tsananta game da haka amma kaga yanzu hukumomi sun yi justifying makansu cewa wannan daidai ne suna karba idan kai mai albashi ne ma daga sos za su cire ko ka bayar ko ba ka bayar ba an riga an cire sai dai ka gani a facebook ɗinka kawai kuma da a ce ma ana yin irin abin da turawa da suke irin wannan zaluncin suke yi to da sauki shine sai ku zama cewa ku a matsayinku na al'umma wannan kuɗin da aka tara kuna da ta cewa akan me za a yi da shi kuma kuna da yancin binciken me ake yi da kuɗin domin sunan shi dama tax payers money kuɗin masu biyan haraji kuma akwai policy wanda shi ne kamata ya gudanar da wannan tax payers akwai provision na doka akan cewa to an shi haraji kaza za a yi kaza za a yi kaza ba za a yi ba ba kuɗi da ya kamata a ce an ansa kawai an ci gaba da wadaka a cikin su yadda shugabanni suke din nan ba tsakani da Allah jama'a wannan abu ne mai haɗari kwarai saka wanda duk ya san yana da hannu a cikin irin wannan abubuwa to gara tunda dai ya ji yana raye to da sauki sai ya tuba ya maiwa da al'umma kuɗaɗen su ya nemi sana'a yi ba sana'a ce mai kyau ba Allah ubangiji ya tsare mu na'am ba magana muke akan hukunci aiki a wani waje ba ba ruwanmu da magana hukunci aiki a wata ma'aikata fadar da rabanu ce ko wace ce ba mu san me ake a wajen ba amma dai in dai sunanka me ansar rabanu to aikin ka da hadari fadar da rabanu me suke yi ban san me suke yi ba sunan su dai hukumar tara kuɗaɗen haraji ko ban san me specification na aikin su ba da haka ni ban san hukuncin aikin su ba wanda yake oho shi ya sani ya je ne hukuncin aikin shagon da suka saka shi ba wuri na ba ba za ka tsoma na cikin wannan hayane ba yawa ba za ka tsoma na cikin wannan hayane ba ni ban san hukuncin aiki a kuma yana rabanu ba yana na kan asalin halas ko ko akwai wani abu da ya haramta shi ban sani ba amma abin da sani shine inda tara kudin haraji kake yi to shi kanshi kudin harajin dama asali is questionable a addinance matsayin shi na kudin da ya halarta hukuma ta garba tare da cewa ba a kai lokacin da idan gwamnati ta ga cewa tana da bukatan wasu kuɗaɗe na musamman ta yarjejena da al'umma cewa to za mu yi kaza al'umma ku taimaka ku haɗa kuɗin da za a yi wannan al'umma suka ga bitsibin nan sai su bayar shi sa ai hatta tax ɗin ana cewa is negotiable ya kamata a dai a yi yarjejeniya da ma'aikata cewa kamar za mu iya biya ba kai a waye gari a ce an zata musu 25% saboda ana corona corona ba duk wannan hanyoyi ne kawai na wawura sun saba wa asalin abin da ke shine tanadin doka ina fata mun fahimci wannan to da haka ni ban san hukuncin aiki a wata hukuma mai suna federal irin rabanu ko state rabanu ban sani ba gaskiya yawa wanda wanda wanda yake shi ya kamata ya je ne wannan abun wanda ya sashi wallahu a'lam malai ya ci gaba da cewa ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين كما يا حلست قولا دا أكا ذالنتا تلقاوا دا أكي ذالنتس الذين تراد أموالهم ولن دا أكي نيمن داور دوكيوين يا حلست قريسو قتال المحاربين fito siyaki ‘yan fashin, kamar yanzu halin da ake ciki mu talakawa mu al'umma da muka rasa wanda zai mana abin da ya kamata to ba laifi ba ne don mun haɗa ƙungiyar 'yan banga ko 'yan sintiri wanda za mu kare rayukanmu da dukiyoyinmu da iyalanmu da mutuncinmu bi ijma'il musulmi na ijma'in malam musulunci suka faɗi wannan wala yajibu an yubzala lahum fil min al mali shay'un idza amkana qitaluhum kuma baya wajaba a ce za a saryar da wata dukiya game da haka idan za a iya yaƙon su wato ba za a ce sai mun ba da kuɗi a je a kamo su ba ba daidai ba ne ko sai mun ba da kuɗin mai ko kuɗin tafiya da za a yi ko kuɗin makamai ko wani abu ba daidai ba ne gwamnati ce mutane sai sun ba da wasu kuɗaɗe don a je a nemo waɗannan 'yan fashin wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alhalin manzon Allah yana faɗa a cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawuda suka rawaito da Tirmidhi da wasu annabi ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahidu wanda duk aka kashe duna malihi garin kare dukiyarsa fa huwa shahidin to ya samu darajar shahidi man kutila duna dami wanda aka kashe domin kare jininsa fa huwa shahidun shi ma shahidi ne man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wanda aka kashe domin kare addininsa shi ma shahidi ne kuman kutila duna hurmati wanda aka kashe don kare mutuncinsa fa huwa shahidun shi ma shahidi ne wannan hadisi riwaya da malai kawo a nan riwaya ce daga imamu ahmad ibnu hanbal abu dawud ya fitar da ita shi ma da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja ta hanyar hadisin sa'id ibnu zaid akwai kuma riwayar bukhari da muslim wadda ta hannun ikrima daga Abdullahi dan Amr dan As wanda wannan riwaya kamar yadda Ibn Hazm yake faɗa ita ce kadai riwayar Ikrima daga Abdullahi dan Amr dan As wanda ke cikin Sahih Bukhari wanda tana da kissa da Muslim ya fitar da kissa kissa ko ita ce cewa akwai Ambasa Ibn Abi Sufyan wanda ya kasance gwamna ne na Abu na Muawiya a ƙasar Makka da Fa'is sai zo zai sa a yi wani kwalbati za a ja idan ruwa ko kuma magudanar ruwa ta bi wata anguwa sai ta shiga ta cikin wata gona daga cikin gonakin Abdullahi dan Amr dan As ma'ana aka zo aka yi mata X nan da yake aka yi maki mita kaza ruwa zai bi ta nan yanzu kuma lokacin da ga ba a ce za a biya diya bane kawai kuma wata dama kasar ta ce tana da yanci ta ce kawai ta fita kai shi sai Abdullahi dan Amr dan As yace bai da ba aka turo wani ya goyi ba shi hakuri ya ce wallahi babu magana hakuri ya kira ƴaƴan shi da sirkan shi da bayin shi su fiye da talatin suka sa surke suka yi shirin fada suka hau kan dawakansu suka ja tunga suka tsaya shine ja wannan hadisin ya ce wallahi ba za a zo da katafila ta huda wajen nan ba sai sun kare gaba ki daya haji maza kenan aka yi ta rikici da su inda yake a ƙashin gaskiya wannan hadisin ba ma'anar shi ba kenan ya mushi wannan fasara amma malamai in ka ji za ga ibnu hadirin ya hakaito daga wasu malamai kamar ibnu munzir a cikin al-ijma cewa wannan hadisin an yi istisna'in banda sarakuna banda shugabanni idan su su kashe ka duna malika duna ahalika duna kaza to su hakuri za ka yi saboda hadisai da suka zo da yawa da yawa akan cewa su a yi hakuri akan zalunci su to ga shi Abdullahi dan Abu dan As sai fahimci haka ba da aka yi wannan fito na fito din da su daga gaba dai aka sulhunta aka canza ma idan ruwan hanya to almuhim shine wannan hadisin yanzu kaga yayi nuni zuwa ga cewa a mutum an halasta mishi ya fito don ya kare rayuwarsa don ya kare dukiyarsa don ya kare iyalansa don ya kare mutuncinsa har ma idan ya salwanta rayuwarsa ga haka to ya ma zama shahidi akwai lafazi na cewa a a man kutila duna malihi mazluman fa huwa fil janna wanda a kashe shi watin wajen kare dukiyarsa bisa zalunci to dan aljanna ne kaga ya kara kaidin mazluman haka abin da ya zama ba da zalunci bane da haƙƙi ne nan ya bada rayuwar shi bai zama shahidi ba sannan cewa da kuma fil janna kaga ya rage wata martaba domin kasancewa fil janna a am daga martabar zama shahidi to sai ya zama kenan ya danganta ga ainihin yanayin abu to wasu malamai kuma anan suka yi magana suka ce wannan yana nuni zuwa ga cewa akwai halascin mutum ya kashe wanda ya zo ɗaukar mai dukiya kenan domin garin kare dukiyar za ka yin kisa idan kai kisa kuma shi kenan ka kashe banza har aka yi saɓani akan cewa ko da duke ta zama ƙanƙanuwa ce annan ma wasu malamai suka ce ko da ƙanƙanuwa ce kamar malikiya amma wasu malamai sun ce a'a kamar da mun kurtubi daga cikin maliki ya ce idan dukiya tsaruwa ce ban da haka alal misali a ce yarinya tana soya awara a bakin titi sai wani ya ga wani kasu yana jima zo da gudu ya kwashi guda uku kawai ta watsa mishi soyayyen mai Allah ita ta watsa mishi soyayyen mai a baya kaga garin haka ta ce ta watsa mishi ya faɗi ya mutu misali to ta kashe banza ba ka ga abu kankani ne to bai kamata sai aka ce to bai kamata akan abu kankani kai nufin kisa ba idan abin kankani ne ba za ka yi nufin kisa a kan shi ba sai idan abin ya zama gagarumi ne wanda kana ganin in ka rasa shi to ba ka rasa rayuwa ka kai ma ka je ka an so ka ji alat na kuɗin fansho ɗinka miliyan biyar ka gama aikin gwamnati ba kana ka riga ma ka je za ka sai gida ne kawai sai wani azzalimi a yi maka cinne daga ofishin fanshon ko wani su su kwace kuɗin za a je za a je a araba ko to anan kawai ka yi koranka ko su ko su koranka kaka bari su kwace gara suka shiga kawai ka tafi ya fi maka sauki to a irin nan duk abin da kake da shi duk abin da ka ma ka farka wa duk wanda ka samu ka aiki da wannan hadisin amma dan naira hamsin ko ɗari biyu ko ta waya ka sai ka ba su ka hakura kai Allah ya fi ma sauki kai ma ko ko mun gane shi ne suka ce to idan abin ya kasance ba mai daraja ba ne tafihun ne to kar kai niyyar kisa amma idan ya zama mai daraja ne to kana iya kai ne kisa wannan sabani tsakanin malamai in ka shiga bala'i ma ba za ka tana sabanin ba eh yanzu dai da ake katu kana iya tuna shi to a ibn al-mundir kamar da muka faɗa yake cewa wallazi alayhi alul ilm anna ar-rajula yadfa'u amma dhukira idza urida zulman bighairi tafsil abinda malamai suke akai cewa idan aka nufaci ranka ko dukiyarka ko mutuncinka ko ƴaƴanka ko matarka ko addininka to zaka sar yadda komai naka ba tare da tafsilin wai sai in mai daraja ne ko mara daraja ko matar da kake so ko da baka so ko dan da ke maka biyayya ko da bai maka biyayya ko makamantan su ba sai nan ba babu wani tafsiri yace illa anna kulla man yuhfadu anhu al-ilm yace sai dai duk wanda ake ruwaito ilimi daga gare shi min ulama al-hadith daga cikin malaman hadisi kal mujmi'ina kusan kace sun yi ijma'i al istisna'i sultan suka togaci banda shugaba lil asaril warida bil amri bis sabri ala al wulati saboda hadisan da suka zo da yawa da yawa da suka zo game da umarni bis sabri ala juril wulati da kan hakuri akan zaluncin shugabanni wa tarkil qiyam alai da kuma cewa kada a yi fito na fito da shugabanni wannan wannan magana jama'a magana ce mai girma sosai mu ba ma shiga abin da bai dame mu ba tukun na farko sannan ba ma shiga abin da lokacin shigan shi bai ba wannan mas'ala ta magana akan da'a ga shugabanni da tawaye da wane ne wanda daga cikin rigingimu arrahina dan da muka zo kanta a karatu insha Allah ba wanda yake mu bashin ta za mu magana akai akwai hadisai da dama a yanzu haka ni na tattara hadisai sun fi guda ɗari a kanta wanda suka umarni game da wato da'a da biya ga shugabanni da kuma me ka'idojinta da kuma menene maganganun da malamai suka yi akai da kuma bayani akan wanda kuma yayi me hukuncin sa bambanci tsakanin me khawariji menene bugatu da sauransu idan Allah ya kai mu kan karatun za a zo wata rana sai ai magana akai amma dai ana abin da ake cewa shine wannan mas'alar to bata shafi idan wani shugaba ya kwace gidanka ko ya kwace motarka ko ya kwace takardar appointment ɗinka ko ya kore ka a wajen aiki ko ya kwace masallacinka to anan bai shafi ka ce za ka fita fito da shi ba saboda waɗancan hadisan da suka zo haka ibn munzir ya faɗa a cikin al-ijma haka ya ce daga mafi yawan malamai waɗanda ake ruwaito hadisi daga gare su kamar ijma'i ne a tsakankanin su wallahu ta'ala alam to zai mana sharhi akan hadisin shi sa ban tadarruki zuwa gare shi ba kamar yadda zamu ci da haka malam sai ya ce wa hadha alladhi tusanni al-fuqaha as-sa'il wa huwa adh-dhalimu bila ta'wil wannan shine wanda malaman fiqh suke ce mishi as-sa'il wato macuci ko barawo ko wato dan fashi wanda shi duke kawai yake nema wa huwa adh-dhalimu bila ta'wil shine mugu macuci wanda bai da wani tawili ba mulki yake nema ba ba raba kan al'umma ya dame shi ba ba gwamnati ta dame shi ba ba shari'a ta dame shi ba shi dai kawai ya samu kuɗi ya je harkar gaban shi wala wilaya shi ba gwamnati yake nema ba wa idza fa idza kana matlubuhu almala jaba dafu idan kudi yake nema shi kudi yake nema to jaba dafu bi ma yurikin ya halarta a gare ka ka tun kudi shi ka ki bashi ka ja yadda in ka ga haza ka saki kai Allah ita ya halarta fa idza lam yandafi illa bil qitali qutila idan ka ga ba zai yiwu ba sai sai da fada to ka kama shi da fada in zaka iya wa in turikal qital a atahu shay'an min al mali jaza idan kuma aka bari aka kiyin fada ka ba su wani abu suka kyale ka to nan ma ya halatta kana iya ka ba su dan su rabu da kai da lafiyarka ka je ka ci gaba da haka Allah ya kwatan maka ranar kiyama wa inna ma idza kana matsulubu hurma to inda matsala take shine idan ya zama mutunci yake nema kamar yaya mislu an yatluba zina bi maharimil insan kamar da barayin suke sai su zo cikin gidan mutane sai ga kyakkyawar budurwa yarka ko wata matarka sai kawai shedanin da ke cikin kwakwalwar shari'a mashi cewa yana so ya zina da ita kuma saboda zalunci da rashin imani a gaban idan ka kai da kake kariya gare su waɗannan bayan Allah wannan kar ka sake ka yadda gara a digar da jininka na ƙarshe kafa a wannan abu duk yadda ka kai ga lalaci da rauni a matsayinka na ɗan adam kar ka yadda da wannan shara ba ta halasta maka da wannan bakka baki dai gaba babu wato dan daudanci kai da ai wannan kana gani daga baya me zaka ce ma ƴaƴanka da matanka me zaka gaya wa kanka me ya saura a rayuwarka ai musu irin wannan cin mutuncin akan idanka in fact kai tunanin haka ma bai kamata kai tunanin zai yi gare su ba abin da ya kamata ka fara tunawa shine yanzu wannan matar idan kai mijinta ne ko babanta ne akwai ɗanta a wajen aiki kai kai tunanin idan mahaifiyar ka tana maka ya zaka ji mahaifiyar ka dattijuwa da ta haife ka sannan ka zo ka auri wannan mata sannan ka haifi wannan yayan da zaka dinga tunanin ai akwai da za a yi daga baya a je a mata test a je a mata abin nan da suke ce mishi faddul dikara ko i'adatul dikara suke ce mishi ko menene a mata gyara a gun likita ka zo ka ci gaba ta hakuri wannan stigma din ba zai taɓa barin ta ba to gara kai da ita ka ku mutu ya fi muku sauki wannan shine abin da shari'a tana da jama'a game da wannan in dan dukiya ne ka iya ba su dukkan dukiya zaka iya samun wata wata rana amma wannan mutuncin na iyalan kan ka ba su ba za ta ba za ta mai da shi ba da haka gaskiya saboda Allah jama'a ba ba a khafu da rain bane ka ce wai ka hakura kana ji kana gani ko ka dinga kuka kana ihu gara in ma cizo zaka yi da ya kushi a harbe ka ka mutu ya fi maka sauki kuma iyalan za su ji izza da alfaharin cewa eh ka mutu gun kare su kuma a wurin Allah ma kana da uzuri kuma dukkanin mutumin kirki zai maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi amma idan ka bari aka maka yi wannan cin mutuncin ya zaka yi da rayuwarka da haka ba abun a bari bane da haka yace wa inna ma idza kana matlubu hurma mislu an yatluba zina bi maharim al insan bi shigo yana so ya zina da abin alfaharinka matarka ko yarka ko sirikarka ko mahaifiyarka aw ya tsulba min almar'ati aw sabil mamluk ko ya nema daga ita kanta macen ko daga ainihin wato yaro wanda yake bawa a irin zamanin su kenan au ghairihi ko wani yaro daban alfujura bihi yana so ya luwadi da shi fa innahu yajibu alaihi an yadfa'a an nafsi wajibi ne akan ki ke macen da kai namijin da ya neme ka ku kare kanku bi ma yukinu da duk abin da zai yi wa rabin qatl ko da kai ga kisa ne wala yajuzu tamkinu bi halin baya halarta ta kowane hali a ba su dama su irin wannan lalata bi khilafil mali sabanin dukiya fa innahu yajuzu tamkinu minhu babu laifi da kuma sun kwashe dukiya da anna badlal mali jaiz dan bayar da dukiya ya halasta wa badlal fujuri bin nafsi amma mutum ya bada kanshi ai fasikanci da shi ko da ita aw hurma ko a ci mutuncinsa gairu ja'iz bai halasta ba wannan kuma shine kesin za ka ɗauka game da abin da ke faruwa da 'yan mata a makarantu manyan makarantu musamman jami'ai da makamantansu kar ki sake ki yadda wani laccara ko wani ma'aikaci ya ce zai fasikanci da ke saboda maki idan ma hukumar makarantar ba ta kulawa da wannan gara ki fada jarabawa gara ma kore ki a makarantar ko da a ce in asirin shi ya tonu ba za a mishi komai ba ba ki da wani uzuri ki ce ai ya tana san miki da miki dole sai dai dama ki ma kina so ne amma in ya ce kuɗi ne ya ga bai da jiga ya nake ba shi kuɗi ma'ana laifin na kuɗi bai kai laifin labarin a ji labarin an yi wannan abun ba wanda ko faɗan shi ba a san a yi ma hatta na halasta ma ƙur'ani baya faɗa sai ya saka ya ko mun gane da haka 'yan mata musamman da suke samun wannan matsalolin za ka yi ta kuka cewa ai wani lakcara ya yi blackmailing ɗinsu ya tirsasa musu to dama ke ma sai kina neman wannan ra'ayin ne kenan karki ki taba yadda gara a kore ki a makaranta idan ko makarantun inda aka san mutuncin 'ya'ya ne ana kulawa kamar mu a makarantar mu nan AB Zaria alhamdulillah har yanzu AB tana da wannan mutuncin da malpractice na exam da sexual harassment sai dai hukuma ba ta sani ba amma idan hukuma ka ta sani to babu wanda ya sai tsaya maka ko farfesa ne kai an kora mun gani ba ɗaya ba ba biyu ba za ka yi citing example da ya fi guda goma a in recent history ƙasa da shekara biyar da haka ba za a ce ba a yi ba in ka ji an kafa doka an ce kada a yi laifi kaza to akwai masu yin shi da ka je baki wata jami'a ka ji an ce avoid cultism to ka san makarantar da ma akwai cultism ne shi za ka ce a bari ko mun gane in ka zai ce shon cultism avoid kaza to dama akwai masu yi sa aka fara to haka in ka ji an ce an makaranta kamar ilu tana tuke tana cewa tana da zero tolerance for malpractice against malpractice and sexual harassment to ana samun wanda suke dan bai waka bai waka tattara mutane da yawa haka student population sama da mutum dubu arba'in lecturer sama da mutum dubu bakwai sauran ma'aikata su ma around that banda visitors banda 'yan kasuwa banda 'yan yawon ta gani ma ga sunan sama da wajen wajen wajen al'umma ce sama da mutum dubu ɗari a ciki sai ka ce duka mutanen kirki ne dan ba sabai bane su ba al'umma sabai bane akwai musulmai akwai arna akwai na gari akwai na banza akwai wanda alheri ya kawo su akwai wanda shari ya kawo su akwai wanda suka zo da zuciya mai kyau aka bata su akwai wanda suka zo zuciya ta banza aka gyara su to kai da kasan da duniya take to da haka wani zai barnan amma dai hukumar makarantar har yanzu ba ta tolerating barnan domin dokoki ne ba wai individuals ne suke gudanar doka ba dokokin ne suke gudanar da kansu kuma akwai tradition din to a irin nan idan aka miki irin wannan fasikancin sai ki samu waɗanda suke da nagarta tun daga department ɗin ki kai ƙara ko ki je ki reporting a security office ki rubuta ki kai idan aka kiru sauraron ki sai ki kai mai bashin sallah gaba ɗaya haka yake sai ki kai mai oga kwata-kwata ki je ki rubuta ki kai in ta je ofishin shi dole sai an yi magana ba ta faduwa ƙasa banza saboda wajibi ne a tsamar da al'umma daga irin waɗannan ba ta garin domin su suke sa wasu yayin ke samun dama kuma da gaske su su ji kyamar yayan su da irin wannan wuraren don ba abin da zai faru ba yare an tura ta lafiya lau kafin a shekara ɗaya biyu ta lalace a can asibitin shika suke zuwa ko su ce a zo musu da ciki sai a ce ba a zubar da ciki zai sha kwaya zo cikin ya lalace a samu matsaloli har iyayen su zo kuma su ta tallashin su suna musu suna suna musu jinya sun dauka da gaske ne ba su da lafiya kuma likitan ba za su fada ba saboda ya saba wa doka yake su ba za a ce musu yan ku ga abin da ta yi ba sai dai yan asiri Allah ya ga dama ya tuni kawai to almuhimmu dai shine wannan ma abin lura ne anan cewa ba daidai bane ki saryar da mutuncin ki yake ya mace musamman wajen neman maki ko neman a miki waving wani course da kika faɗi ko a sake miki rimakin ko a baki abin nan da ake ci mishi irin asamin ɗan na biyu make up ko make up test ko wani abu duk irin wani abubuwan da da yara suke kaga saboda fa tsaba yadda yake ana manta ma da sunayen abubuwan da ake amfani da su na mamanta wallahi na'am eh wanda ya kama kwarto sai dan kashi ga hukuma a ba za ka kashe shi ban ka kama shi sai ka danka shi da hukuma amma ka bashi kashi tukuna kar ka kawai danka shi haka nan lafiyar shi dau eh ya kamata ka mamare shi mana za ka kama kwarto ne kawai ka sake shi haka nan ko ka ko ka fara jamin shi ayoyi eh da wancan ma da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga wani a sari dan ubada ko da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ban ya gani kawai duka abin da gani zai yanka annabi ya ce mishi ba kyau bai malamai suka ce to duba haka suka ce to wannan ya daga cikin abin da za ka iya ɗaukan hukunci da kanka akwai akwai akwai abin da ya shafi akwai kisasi akwai haddi na laifin zina kamar irin wannan din ko kuma abu na dukiya su ne abubuwa uku haƙoƙinka waɗanda za ka iya ɗauka wala maninka sarrafa da zulmi haulai kama alaihim min sabi suka ce za ka iya ɗaukan irin wannan haƙƙin da kanka in ka san za ka tsaya iya haƙƙinka amma ka san ba za ka tsaya ba to kar ka yi idan ka ɗauka sai a jin alƙali sai sai abin nan ya imda'i ya yi tabanni ya ce to shikenan hukuncin yayi saboda annabi bai ce mishi a kada kai kisan kai ba annabi ma cewa yi wannan fa abin da yake yi abin burgewa ne a ake ba da labarin cewa shi bai taɓa auren mace ma ba zawara ba yana cikin sayin musulun hadisin ko ya ce kuma ba ma ba zawara ba in ya saki mace ma ba wanda ya ce aure ta saboda tsabarakin kishi kana son ka aure ta ba kana jin tsoron me zai biyo ba idan ka aure ta akwai akwai wani babban soja a tarihin musulunci mai sunan shi ne ma abu muslim al-khurasani shi da aka kawo mishi amarya raƙumin da amarya ta hau ma nan take za a kwantar da shi a yanka siddin da komai shi za a ƙona a gasa raƙumin saboda kar ma wani halitta ya ƙara hawa kan wannan raƙumin ko ya ƙara hawa kan wannan siddin da matar ta hau saboda tsabaragin kishi kuma ta shiga gidan shi kenan daga nan ba wanda zai ƙara ganin ta ba wanda gidan shi an ce wasu wunduna ne kawai ake yi kamar irin da kaga counter haka na an san magani a chemist duk sakon za a yi tana ake tura matan kamar gidan yayi ba a garin matan shi saboda tsabar ragin kishi Allah shi kyauta to kishi dai akwai wanda aka yabawa akwai wanda ba a yabawa ba dai shi ake karatu akai ba ba da ya ci gaba da cewa wa amma idza kana maqsuduhu qatl al-insani idan ko kisan ka yake so yayi jaza lahu dafu an nafsi ranan ya halatta gare ka kare kanka wa hal yajibu alai shin wajibi ne ka kare kanka ko ko ya halatta ne kaga ya halatta kana iya karewa kana iya barin kanka kuma kai kamar na wancan da yace ni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi ko to ala qawlaini lil ulama fi madhhabi ahmada wa ghairi bisa magana biyu a mazhabi imamu ahmad da waninsa wasu suna ganin wajibi ne wasu suna ganin mustahabi abin da yake daidai shine cewa za ka iya abin da kake ganin za ka iya ne idan kana ganin za ka iya kare kanka akwai 50-50 chances na ka ci nasara za ka yi kare kanka amma idan kana ganin cewa babu wata alamar nasara sai dai kai kokarin tsira da ranka kar ka kokarin cewa bari kawai ka je kai kuna kai kurin masalle duka ɗaya a kashe ka kaga wannan baka yi baka amfana wa kanka komai ba sai ka kokarin tsira sai ka kokarin yaudarar su yadda zaka jinkirta wa kanka dan ka samu wata mafita da dai maganganun da malamai suka yi masu tsayi zaka iya samun wasu su a cikin littafin al-mughni da ibn qudama wa hadha idza kana lin nasi sultan yace duk wannan bayanan da malamai suke yi suna yi ne a lokacin da idan akwai shugaba akwai hukuma wa amma idza kana wal iyazu billahi fitnatan idan ko ya kasance ana zamanin fitina ne babu tsayayyar gwamnati mithlu an yakhtalifa sultanani lil muslimina kamar a samu shugabanni guda biyu suna rigima tsakanin musulmai irin abin da ke faruwa yanzu misali a irin suriya a irin libya da makamantansu ko abin da ya faru a wasu lokuta baya a wasu kasashe ire-iren wannan kamar iraki da makamantansu wa ya katilani suna rigima da juna suna yaƙi alal mulki akan shugabanci fa hal yajuzu lil insani idza dakhala ahaduhuma balad al akhar wa darasai an yadfa an nafsi fil fitna to ya halatta gare ka idan kuna garin shugaba A sai shugaba B suka shigo ana yaƙi a garin sai ɗaya daga cikin su ya ci nasara akan ɗaya sai wasu suka shigo gidanka da takubba baka san masu goyon bayan wanda ya ci nasarar ne ko masu goyon bayan wanda aka ci nasara akan shi baka sani ba to a nan yaya za ka yi shin za ka kare kanka auyas taslim ko za ka yi musu saranda wala yu qatilu fihima ba za ka yaki kowa daga cikin su ba ala qawlaini li ahli ilmi fi mazhabi ahmada wannan ma akwai maganganu guda biyu a mazhabin imam ahmad ibn hanbal fa idza zafara as-sultanu bil muharibin al-harramiyya وقد أخذوا الأموال فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم إذا aka kama 'yan fashi ɗin nan waɗanda suke hana mutane zama lafiya an samu dukiya a hannunsu da kuɗaɗe da kayayyakin mutane watakila da suturu da wayoyi da kwamfutoci watakila da kayayyakin abinci da makamantansu da zinariya to wajibi ne akan shugaba ya ware abin da aka ga dukiyar mutane ne a mayan musu ma iqamatil haddi ala abdani sannan kuma sai a tsayawa da dukkunan su haddi wa kazalika sariq haka nan ma barawo yan sanda idan suka kama barawo da dukiyar mutum sai su kawo maka da kayanka kar kuma a ce to kai ma ka shiga magana ka kawo takarda ka kawo affidavit ai da can baka yi rahoto ba dan me baka saba kai rahoto ba in dai an tabbatar kayanka ne ya tabbata kayanka ne waya ko abu mai sauki a gane wayarka da an ce buɗe ta sa mata security magani ko sa print ko faɗi lambar waya a kira za a gane wayar mutum amma shikenan sai salwanta kuma hannun jami'an tsaro kaga ya zama ja ya faɗo ja ya ɗauka kenan Allah ya tsare mu za ka sai su maiwa da wanda suke da kayan su kayan su fa idan tana'u min ihdaril mali ba'da thubutihi alaihim idan suka dawo da dukiyar an ta dukan su su faɗi na suka aje kuɗaɗen ba su faɗa ba bayan an tabbatar da kuɗaɗen na hannunsu aqabahum bil habs wad darbi sai a hukunta su a kulle su a dake su hatta yumakkanu min man min man akhadahu bi ihbari har su kira wanda ya kashi dukiyar ya kawo ya aje a gursu aw tawkila man yuhdiru ko su wakilta wani je ya kawo an kama su ne an san su suka tata a wuri kaza ko suka fashi ko suka kidnapping an ba su fansa miliyan goma an kama su ina kuɗi miliyan goma sun ƙi magana sai a yi ta dukan sai sun faɗa yaran su a yi musu dukan kawo wuka a yi musu dukkan nau'i na azaba sai sun faɗi da kuɗaɗen nan suke mun karanta a bayan kuntuna wato a ta'azib irin wato tocho a azabtar da su har sai sun ga ba sarki sai Allah su faɗi da kuɗaɗen nan suke ba za a ce a dinga lallaba su ko su kuma yan yan kara haƙƙin da adama su ce an ci zarafin ɗan adam da sauransu wannan duka ɗaure ƙarya gindi ne jama'a dole hukuma ta zama tana da hanyar da ta mai laifi ya zama ya san ya yi laifi kuma saboda sauran da suke a atlat su tsorata su ga cewa al'amarin fa ba mai sauki bane dan su ba mutane su zauna lafiya su ma su zauna lafiya aw ikhbar anhu bi makani ko kuma su faɗi inda kuɗin suke aje a ɗauko kama yu'aqabu kullu mumtani'in an haqqin wajaba alayhi ada'uhu kamar da duk wanda wani haƙƙi da ke kan shi yake ba da haƙƙin wajibi ne a a horar da shi in ka ci bashi kake biya za a horar da kai an yi cinikin gida da kai kai dillali an ba kuɗin mutane ka ƙi ka kawo su za a horar da kai idan ka kwashe kuɗin marayu za a horar da kai in ka kwashe ƙura ka gudda ita kai ne ne sunan shi ma PA yake ko RO ko wane ne aka zo ana so a soke zaɓe ko sai a horar da kai sai ka fito da su ba haka bane sai idan su faffala ma mari sai ka fito da su to haka dai haka dai za a fitar da haƙƙin kowa akan kowa فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشذت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه فهؤلاء أولى وأحرى ما لن يشي domin kuwa hatta mata aure da ke ɗakin mijinta shari'a ta halasta wa miji idan tana mishi tsageranci da fitsara da rashin jin magana to ya dake ta har sai ta yi abin da yake a kanta ta yi abin da yake a kanta na daidai to sannan sai ya bar dukanta in ya zama na mace da aka ce a bisa a hankali aka ce a lallaba su annabi ya wasiya da a ji tausayin su har a hudu bashi ta karshe yana wannan wasiki amma kuma sai aka ce idan ta ki jin magana a hukunta ta ko to ina kuma ga wanda dama shi mutumin bangali sai dai wannan magana tana da karin bayani gaba ba za mu bata haka ba gashi lokaci ya kure in Allah ya so za mu zo rana ya ce za mu faɗa shar'i guda takwas da sai in mace ta cika sannan ya kamata a buge ta takwas ko bakwai ba zan iya tana su yanzu ba amma zan zo muku da su a rubuce insha Allah wanda malamai suka faɗa da kuma ka ji cewa wanda bai dukan faɗi da aka yi falala da kuma irin dukan da aka ce a yi ba irin wani dukan da mutum zai ware kamar ɗan tauri ya daki ƴan mutane ba wannan kamata ya yi shi ma a hukunta shi shi ma a samu wasu marasa kunya irin shi tukunan su daka shi ya san cewa tana da tana da gata ko kuma a je gun lauyoyi su kwata mata hakkinta ba daidai bane ka dinga shararawa ƴan mutane mari kuma an jima ka ce kana so ka kusa da ita ko kana lallashin ta ba haka ake nufi ba za mu zo mu ji abin da waɗannan nasoshi suke nufi insha Allah a darasi na gaba tun da lokaci ya kure insha Allah za mu saurara a nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kafin mu rufe muna maraba da ɗaya daga cikin yan uwa wanda tsohon dan majalisin nan ne shine Dr. malam buhari wanda ya tafi kasan malaysia wani shekara biyar bayan sai da suka tsohon mana da shi amma da yanzu ya dawo ya gama allah ya dawo da shi lafiya dakta ne ga shi nan na na ilimin kimiyyar dabbobi ubangiji allah ya sa albarka a cikin ilimin da aka yi kuma malami ne na addini ba wai boko zalla bane mun san usasan zari da haka suke dama muna mushi maraba da dawowa da fatan ya dawo lafiya da fatan kuma bai dawo mana da corona ba malam barka da dawowa insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi